أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره وإله العظيم الحمد لله يومنا جمعة شاترة قوة صفر هجراتها دبودها تدريب da 44 wanda ya daidai da sha shida ga watan tara miladiya ta biyu. a muna sada yi wa Allah tawar fadala godiya da ya kawo mu wannan zamiya ta ce mu shekhu malam ran ɓarfi Allah ta ra'ar rahimahullah wa rahmatun wajiya inda muke ci gaba da karatu na ta ashifaji tarihi kullum sabah sallallahu alaihi wasallam da za mu yi zama na ɗari da ɗaya in Allah ya so. Wa za mu tashi alfasul na khamis. Fasili na biyar. Khataru mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fatarin zai dani bisa kan haɗari haɗari wanda ke akwai cikin sabawa umarnin annabi siya da musallar tabbata gare shi. Wa mukhalafati amrihi وتبديل سنته ظلام وبدعة القاضي رضي الله عنه yake cewa sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da canza sunnarsa bata ne kuma bid'a ce kuma abin da yake bid'a sabawa umarni canza sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam متوعد من الله عليه بالخذلان بالخذلان بالخذلان بالخذلان والعذاب abu ne wanda Allah ke alƙawalin taɓewa da azaba a kan shi shi saba ba ma'aikamarin annabi sallallahu shi taɓewa taɓewa shi ne shi cin nasara wanda yake saba wa ma'aikin sallallahu cikin lamarin shi to gaskiya ba zai ci nasara ba cikin da ba zai sa gaba kuma bai ci wannan ma da azaba Allah ya yi alkawarin jini sa ma isa sunan azaba za ta samun shi inda Allah tabaraka wa ta'ala kita qala Allah ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه فتنه او يصيبهم عذاب اليم Allah tabaraka wa ta'ala ce wa'anda suke sabawa umarninsa annabi ya da mutane Allah tabbata gare shi to su yi hakuka da kansu yi hattara su yi kiyaye ji tsoron an tusiba hun fitinatu wata irin fitina ta same su au yusiba hum azabun alim ko ko wani wata azaba mai radadi ta same su wannan duka cikin sabawa umarnin Allah Allah ya kashe ni fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun ali wannan kuma an ganshi sun a rayuwar ma gidan salamin da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take cike da karatu alhamdulillah sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu alheri su ma duk karatun da su ake yi gashi nan muna ta doka kuma dai Allah ya bamu ikon dacewa babban misali wanda ake gani wanda dukan mai mai tunawa zai tuna dangance da saba wa umarnin annabi sallallahu da aka yi kuma ba a ci nasara ba shine na yakin Uhud yakin Uhud da aka zo annabi sallallahu sai ya ware maharba mutum hamsin ya shugabantar da Abdullahi bin Jubair a kansu ya ce to ya fara ma Abdullahi bin Jubair magana abin nake so ka kare bayanmu da kibbai kawai in dai indih anna bin liban indih anna alkhayla bin liban dukkan wanda za su kawo hari akan dawaku abin nake so ka musu ruwan kibbai kawai kuma ya nuna mai ya ce duk yadda ka gama ke ciki kar ka bar wurin nan kar ku bar wurin kunda ciki wannan shugaban ya fara ba wannan umarnin sannan ya sake maimaita musu ya ce musu ko da kun ga wa in ra'aytum ka takhaffafu natayr karshen dai hazima da rashin cin nasara ko da kun ga tsuntsaye suna wartan wani mutum ai ta kare ma mutum a tashi suna dokar shi abin kenan ma ya mutu ba zama mushe to ko yaya ko ga mun kasance ko kun ga tsaye suna wartan annabi sun ce kar ku bar wajen kuma hakan nan ko kun ga muke cin nasara muna saman su duk irin yadda muka yi nasara a kansu kar ku bar wajen ku kar ku bar wannan wajen ku tsaya tsaya a wannan saman dutse wani dutse ne yana fuskantar dutsen Uhudu ana ce mai ainihin jibar ainihin nan annabi sallallahu ya musu wuri yace ku tsaya shikenan da aka fara yaki kuma sai musulmi suka ce galaba abba kafirai suka arci aka bi su ga ganima ta samu kowa duk mutane sun zo da dukiyoyinsu duk sun gudu kowa kowa ta kan shi kafirin nan har taro har da mata aka suka sanyo maza gaba saboda an yakin badar an rinjaye su suna jin haushin wannan sun zo su shafan sani to han maza suka sanyo a mata suka sanyo mazan su gaba da duk wani abin da kowa ya so da duk wani abin da kake ji shi saboda kar abin da zaka yi kanka ce kanka bar wata duke kama gida ka rika wayanta kawai kowa ya so da komai shi to wannan karin tun suka juya a kushe da suka ga wannan su an san wanda aka ba su umarni su tsaya kawai yanzu ka rasa kowa ba kai shi kenan kawai suna ta mun tuna an tuna kawai mu sabga maka shugaban gani ba shi shugaban nan nasu Abdullahi bin Jubair ce a kun manta da umarnin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam masu ruwa suka ce kai ko wai wayo shi bace ba sai hawa kawai mu sabga mu kwasan waka mu kwaji kwasa an sai da mu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu yace ma shi Abdullahi bin Jubair kar ka yarda a zo mana taushen ku a hakan ko Khalid bin Walid lokacin kamun ya musulunta sai ya gane da wannan barakai sai ya jawo an suka ci ba wa'ansu ta tare da shi suka ki suka zagayo ta wannan wajen aka samu musulmi abin da ya kyau ba a sai da aka kashe wajen aka shahadantar da mutum saba'in har aka zu da aka zu da mutum ma ake sallallahu alaihi wasallam abin da ya kyau ba sosai to wannan wannan duka babban darasi wanda ake duka cikin sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah tabaraka wa ta'ala kisa warakar saraka warakar saraka Allah wa lahu ista usulun bi hatta idza fashirtum wa tanaza'tum fi al-ardi wa asaytum min ba'di ma arikum ma tayyib minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu warakar fa'ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake hode irin yanda ya musu alƙawarin nasara kaman وإن جندنا هم الغالبون هم المنصورون وإن جندنا وإن جندنا هم المنصورون سورة جنات الله da ko sura cikin nasara wanda suke na Allah ko sura cikin nasara to amma kuma an kuka bar umarna ne zalaba kuna mutane mutum lokacin nan shi ma na Allah ne a kashi amsa to shine Allah da barka da kita wala kadda barka da kuma wa da su ne hatta idza fashirtum wa tarasatu ila wani wa tasim bani wa ma'ati da Allah alƙawarin da ya muku ga sunan za ku rika ga sunan har kun ware tumbuke su kun ware kashe su baki da amma sai kuma fashar rashin cin nasara ya zo da jayayya cikin lamarin Annabi sallallahu da sabawa sai su ku saba mar mun kuma yi duniya Allah ya yake wada hakikanin lamarin sahabbai a lokacin nan yace cikin ku akwai wanda suke san duniya domin kuma yi duniya akhira kuma akwai mai sallah ana ce Abdullahi bin Mas'ud yana cewa shi bai san ba cikinsu akwai wanda ke son duniya in ba don da Allah da wani kwada ya fi wannan aya sai ga shi kuma akwai abu aka aka abu ya kasance aka abu ya ce min kuma yin duniya min kuma yin ajiya kuma sa ku kai tsani barkar ba ku to dai shi su sa sabai ne wata farala ma ta sabai ta musamman Allah ce kuma shi kenan wannan abin da yake da girma sabawa umarna da sallallahu lalle ya shawo abin da ya shawo abin da aka Allah tabaraka wataala gida shi kenan kuma sun ma ba ku sannan Allah ya yafe Allah ya yafe masu akwai wannan wannan abin da suke to wani abin abin lura cikin abu biyu ne zai sami mutum ko ɗayan biyu in mutum ya saba umarni alaihi salam kamar da wani aya take karantarwa an tusiba hun fitnatu abu na farko kenan fitina aw yusiba mu azabun ali ko ta azaba mai rai lalle malama sun fassara fitinan nan har ma sun kai ta ma'anoni har guda hudu cikin su akwai masu fassara shi da kafirci amma ni sa na sa na lura sai na fahimta duka abin da yake fitina fitinan nan kuma me a ƙari yana ƙarewa a nan yana ƙarewa ko yana farawa a nan duniya ne ita fitina saboda ƙarshen sai dana koma dai ma'ana su na na lugawa su jarrabawa alif lam hasiban nasu an yusraku an yakunu la yuftanu walakar fatannan lazina walakar fatannan lazina min qabli hakan nan ita jarrabawa ne to ita jarrabawa nan kuma tana iya ta zo ko ina ga su ashabul hudud su fitina ta ake musu ma kona su ne aka rike yi don a sai ba ki cewa sai ba su wasu sama za su buruda wasu sama aka wata ma za su burushi wa yau da wani sha'ini wa shuru ko shi na samu hudud annari za ta doku izuma ne ya koro izuma ne ya koro wannan su jarraba da aka fi mummi ne a jarraba da aka fi da mutum kuma haka dai in aka jibiya cikin yawanci na sun kula da yanku ga inda fitinan nan tsaro to jarrabawa ce da wata musiba yana cikin abin shahararri na ga cikin masu tafsiri sun fassara wannan kalmar da kafirci wato Allah zai zo ya rihi in baka yanke ba Allah zai rihe zuciyar mutum da imani mutum ya bar imanin nashi Allah kiyaye an ce Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu wani ya zo tambaye shi yace ina so a hida mai ina zai ɗauka harafi sai ce mai zuwa lefa duk hulefa ga inda annabi sunan ke ɗauka harin in zai haji sai ce a shi daga masallaci zai ɗauka sai ce mai a'a ka ɗauka daga zuru hulefa ya ce a shi daga masallaci ce daga kabarin annabi sallallahu daga nan zan ɗauka ya ce mai wallahi aksha alaka fitina ina tsoron fitina a kan sawa fitina kuma wata irin fitina kake mutu ya ce wata irin fitina ce mafi girma daga mutum ya kudirce cewa shi ya yi wani abin da ya riga ma a kisa salam zuwa wani abin kirki ayyu fitnatin azam min an tara da annaka sabaqta nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila fadilati yau fitna da ta yi wannan kai kana ganin mutum da ganin wai ya kamar ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yau ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai wai a'a ni daga can ma zan koma koma daga can yace shi ga nake ya ma kara abin misali makka ne za a je maimakon sai an yi zurule ba a yin lokacin daga nan ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan sai ya fahimta shine wannan abu na farko fitina to fitina na gaban nake wani yawanci abin ne wanda zai zo in ka saba wa umarnin annabi sallallahu fitina fitina a nan duniya Allah ya jarabi mutane da wani abu a nan duniya au au yusibahum azabun alim uku in ma ce mutum nan ya ga an mai istidraji ya ga kamar ya sha bilis to akwai azaba mai rafi da suke shirin shi a lahira Allah ya yi mana tsari wanda duka cikin cikin sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai girma shi addinin nan ma da ɗaya shi wannan muke faɗi yana cewa wato Sheikh Ibrahim imam mansur a delano yana wani cikin wata magana daga ta dace sosai yana cewa duk karatu ma da ake an yi kasimin lokaci har ya samu gobara maka taba su ta kone mutane suna ganin an yi asara su suke so ai da amfanin karatu da mutum ya ga inda annabi sallallahu alaihi yayi shi ma yi wani wani annabi sallallahu alaihi shine ka gane inda annabi sallallahu alaihi yayi kai ma sai ka yi to shine abun yawa ne duk karatun da ake abin da ake nema kenan mutum ya dace zai kokarin ya dace da tafarki da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawo shawo ke ta ma ai tabiru salamin shifa isra ita hanya ta kubuta in kana so ka tsira ko ta nan cikin biyan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba abu ne wannan wannan abu ne abin ban tsoro kuma shi aka shi abin da shi ke yi mai mutane gargadi almajirai musamman cikin risalar na almunta kamiya yana ta isnani misali ne wala ne ta rikici shi majdu ga lamis ko talu ga lamis har zuwa inda ke cewa to duwa mukaddamin da ake wasu abinda ba su dace ba akan halar rashin shi ko yake magana to shehu ya yi ya yi jan kunna yake cewa ba ya kawo wannan aya ka ga hadarin lazi ne khalifu na al'amari an da suwa da rabu shi ba ma azabu ne wannan kenan wa qala hakan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nusbihi jahannama sa'at dukkan wanda yake sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi ga irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da annabi ke so mutum ya saba mai wa yata bi ghayra sabilil mu'minina kun mutum ya bi tafarki wani tafarki na daban wanda ba na mu'mini ba Allah ya ce wallahi ma ta wallahi rusulullah wannan za mu jibin san mai abin da ya jibinta ya jibin san kansa ko mu kona shi da wuta a rusul jahannam ta jahannama wannan musamman ayanan ta farko yana cikin abin da malaman usul suka fahimta cewa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da umarni aka yi umarni al'amru lil wujub aka yi umarni ayi kaza to wannan wajibi ne abu malami tribu an tariki in ba an kawo wani abu da kuma ya janye wannan umarnin daga cewa tarima wannan abun da kamar babu wani sassarci akan shi in inda aka aka ce in sai ka ko inda man sun zai zai ce ayi kaza ku kaza ka wannan nan ta kafin magana ba shi sallar ne sai ga wanda su ga wanda su kenan abin ya zama ba wajibi ba amma umarni irin wannan saboda me suka ce saboda akwai narkon azaba wanda bai ba azaba za su samu shi kenan abin wajibi shi umarni a sallar kuma ashe ya kamata kullum mutum ya rika biwa cikin rayuwar shi wai me yasa bai ci nasara ba me yasa ba ma mutum kaɗai ba al'umma su jama'a da muke kullum muna kuka musulmi ga mu yawa ba mu kasa a yawa ba amma mu ne baya me ya sanya wannan abu ne ba bakin abin da ke kawo ja ba da rashin nasara gashi nan dai mun karanta shi ne sabawa umarni annabi sallallahu alaihi wasallam shin al'umma muna biye da annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kawa ko ko muna sabawa muna addini ne da sarram to shi bai yi wa shi sunnan Allah tabaraka wa ta'ala Allah yanda aje yanda aje doka shi Allah shi ne Allah ba bawa mu bane shi ne za abin abin da yake so in ga yanda Allah ya ce za a yi wanda ka bi in kuka shi annabi sallallahu za ku samu nasara ko da yaushe in kuka kibi to za ku ta za ku ta shan wahala ko gobe ka sake saba ma za ku gamu da matsala ba an ci nasara ba har sai an dawo an bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutane sun jarraba shi har to da dama cikin tarihin musulunci a sunan shi salahaddin al-ayyubi shine wanda ya ci nasara ya sama ya samu ya daga yana cikin da suka amso baitar maqdis ya jarraba za su tahiya aka ba shi shawara ya game da mutane kirki su da a ai abin da tsoron Allah ne ake cin nasara ka ka hora ka jawo hankalin mayakanka sai sun koma sun ba Allah sun bi umarnin Allah sun yi da'a to lokacin nan kawai nasara har ba za su ci nasara ya tsaya aka ko suka ji Allah suka ga mutanen kirki to jawa mutanen kirki ana so ko su karɓo kudus zamanin mu nan kaɗan ba da jimawa ba bayan an kawo Isra'ila dawla wannan da aka aka wata duka a karatu su da aka aka wata Isra'ila wannan miladiya dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in bayan su laraba suka yi kokari duka laraba suka kewaye suke kewaye da da da da ita wannan kasar ta Falastin suka hada kansu za su ya kansu da Misra da Falastin da Jordan da Syria da ina duk suka hada kansu za su ya kan Israel yau sun hada kansu Israel duka mutum nawa ne amma saboda kawai sojawan nasu ƴan sharholiya ne an tahi da garamho ana sai shan ana shaye-shaye ana shan visa su kada Isra'ila ta ta kore su ta watsa yanzu ba ma iya inda suke ba ta ƙara faɗaɗawa cikin Falastin ta ƙara faɗaɗawa har ta ta ta wannan surufi wajen wannan wannan yankin na Sina ta sanyo shi ciki take nata ne ta kaci kaftowa cikin Misira ta kafto ta ko ina saboda ni an yi watsi da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba da ƙarfi bane ba da tsoron Allah ne wakan yi a cikin alilatin galaba su zaton kafiratun da izinin lahi in suka yi tsoron aka yi tsoron Allah aka bi Allah za a fi masa to na umarnin na annabi sallallahu alaihi ba tsare ba a cikin kullum annabi sallallahu alaihi yana ba mu umarni shi ba wai muna bin umarnin nan misali annabi sallallahu alaihi cewa ban kana yumin billahi wa lumin ashir fala yakun khairan aw yasmut shi ko wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranka shi in zai magana ba da alheri ko in ba ya iya wada alherin nan ba ya kawo baki shi shi to sai mu diba wani umarni da alaihi sallallahu babu awul yasu ko mutum ka wada alheri in wani kai ba da gaskiya da Allah in kai da gaskiya kake kare da Allah za a mutu a tashi kuma Allah ya maka tsanin misali to in za ka duk magana za ka wadi ka wada muna haka nan umarni na alaihi sallallahu in muke haka za mu ci nasa in ba mi to cikin komi duk mu mu ma kanmu misali kin kamu a mana misali sannan man kana min billahi wa lillahi falli kurin zaifa wanda yake da imani da Allah da ranar kace to ya girma bakonsa muna girma bakin mu bako muna girmama shi koko irin nema ake dai kawai ba kuma sai ka diba gani in wani zaka samu wani abu ne gare shi in ba haka ba kawai ba ruwan karshe man kana min billahi wa billahi fal shukrim jara wanda ya fara gaskiya da Allah da ranar kace to girmama makwabcinsa shi ya makwabci ana girma makwabcin ana taimaka makwabci duk wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'o'i shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bu'istu da wasan nima makariman akhlaq wannan muna bin umarni wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da muke muna kokarin mu ga mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam koko in ba a yi ba ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ba za a yi tabbacin na nasara shi ne duk matsalan al'umma da ake ci shi ko Allah kamar da ke waɗin yadda ya faɗi yadda ya in wai wa in urtun uduna ne in ka bi za ka ci nasara in ka sagi in ka kwana ka koma gidan jiya za ka za ka sha wahala kawai za ka fi rayuwa cikin wahala to da haka Allah ta warga wata Allah ya inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taɓa canza mutane ba abinda suke abinda yanayin da suke ci Allah bai canza musu ba sai sun canza abin da ke cikin rayukansu kowa sai ya zama kirki a da abin da suke damuwa mu ba wai kaka wai shugabanni azzalimai to kai ka tsaya nan kana tsaya shugabanni ne azzalimai manya ba su kyauta ba to ku kanana kun kyauta ku talakawan kun kyauta ba kanku kowa yana da kasar shi kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyyi kowa ma shugaba ne kowa yana da wani jagorancin Allah ya bashi ka rike jagorancin da aka baka da kyau balantana kai na saman ka kai ma shi ɗanga ya sauta ma ba ka sauta ma na ƙasan ka ba kuma kai ma kake tsammanin na sama da kai zai sauta ma irhamu wa fil ardi irhamu wa fil sama Allah mu ne irhamu hum rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi irhamu irhamu kuma fil sama gon الآية حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءة عليه عليهما قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القاذفي حدثنا أبو الحسين بن مسرور الدباغ حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سعنون بن سعيد ولا سعنون سعنون بن سعيد شيء دون أكثر wanda ya yada mazhaban malikiya duka a magrib da hamma andalus saboda shi shine wanda ya rubuta mudawwana mudawwana nan dama an san ta cewa ta ta ibn qasim abdurrahman ibn qasim na magana shi ma nan ya rawaito ma daga ibn qasim ne wannan hadisi sanun a yin shi hijira tana da shekara 160 a kairawan ya ne ya ce ta neman ilimi tsakanin shekara ta hijira tana 188 zuwa 91 shekara uku nan suka yi albarka ya je misra ya je sham ya je hishaz dan ya gamu da maluma ya gamu da wani a cikin Asad ibn Furat shi Asad ibn Furat almajiri ma Malik ne kuma ya gamu da ibn Qasim shi ma ya karba daga ibn Qasim saboda shi ibn Qasim din nan a Abdurrahman ibn Qasim yana cikin manyan almajirai Imam Malik ya zuna da Imam Malik shekara 20 tare da Imam Malik manyan wanda akwai wanda sun yi shi jima da Imam Malik amma Ibn Ibn Ibn Wahab ta ce in wani abu za ku tambaya game da abin da ya shahi ilimi na Imam Malik to ku tambayi Abdurrahman ibn Qasim saboda irin yadda ya samu shiga kuma ya samu yana da fahimta yana rikewa to shi Tanun da ya gamu da Asar ibn Furat sai ya samu mu da wannan ita ko kamar tambayoyi ne wanda ibn qasim zai tattara wannan kuma imam malik a waje guda to shi a tanun sai ya gamu da ya gamu da cikin sayan nan da sai ya gamu da ibn qasim din kanshi shi wani asalin wanda ya tattaro mudawwana wanda ya tattaro wannan tambayoyin ya bishiran mai da waɗannan mudawwana ya gwada mai gashi abin da samu abin da kake ka tambaya ko kai ka haɗa shi tambayoyin da aka mai imam malik ibn qasim ya jiba ya laure ya hidda na hiddawa ya gyara na gyarawa daga bashi tanu sai samu wannan ya da wannan littafi ya mai babi da fasali ya yi shi da yanda yanda mudawwana take yana ce ita shi kuma al-mudawwatu kubra kusan shine babban littafi a cikin mazhaba mu'tabar wanda yake a cikin mazhaba ta Imam Malik ta tanu tsakanin wannan aka yi shi yayi wa fati hijira tana da shekara 161 ya yi alƙalanci dab da wabatin shi ba shi shi na ɗaya ba wannan wannan karatun shi ne ya yi wabatin suna tana da shekara 240 kamun lokacin nan an mai alƙalanci na da shi alƙali ya tana da shekara 234 har ya zuwa wabatin shi shi ya karɓo daga ake haddasa na ibn qasim ibn qasim shi ne muka wadi abdurrahman ibn qasim babban almajiri imam malik an san shi ma da wara'u yana cikin abin da ya shahara da shi yana cewa babu alheri cikin kusanta da neman kusanci ga shugabanni matsayi ma sarakai wuri baya cin kyautar su mutum da ne na ɗan tsani a shi ma an yi shi tsakanin shekara hijira tana da shekara talatin ɗari talatin da biyu sai wa fati shekara hijira tana shekara ɗari da tasirin da ɗaya ana ala ibni abdurrahman ana abi ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara wa dhakara al-hadith an karɓar daga abu hurairah idan Allah tabbata gare shi cewa ma yake Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya fita zuwa makabarta wata rana wa zakar hadisi sai ambaci hadisi mai tsawo fi sifati ummatihi cikin sifa al'ummarsa wa fi cikin hadisin ya zo fala yuzadanna rijalun an haudi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi lalle ne tabbas za a rika kore kore wasu mazaje daga dausayi na kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake kore raƙumi wanda ke batacce wannan ana nihin su wanda mutane su zo su shayar da dabbobinsu sai ga wani bataccen raƙumi yana zo yana so ya musu kutse za a rika kore shi ce to haka za a rika kore wasu mazaje daga tabki na daga dausa gina za da su sura fa unajihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai rika kiransu ala halumma ala halumma ku shorara ku zo nan ku zo nan muna ga inda zabki yake ku kuna ana ana yin wani kono jirs fa yuqalu sai a ce innahum qad baddalu ba'dak ai lalle su sun canza ne bayan ka ya maki Allah fa qulu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan ku nitanta shikenan halaka ta tabbata a gare ku da nisa wannan har ya mai ta su uku wannan ya zo cikin mutanen da ake ganin cikin wa'ansu ne daga cikin al'umma wata an amma hadisin fassara da dama wa'an suka ce wa'ansu ne wa'anda annabi sallallahu ya san su amma bayan ƙaura annabi sallallahu ya san suna musulmi bayan ƙaura annabi sallallahu sai suka yarda suka mutu haka ba suka ce a annabi sallallahu yana gane al'umma shi tashi kiyama an tashi saboda timahun sifa suna da wa'ansu sifofi na musamman al'umma annabi sallallahu suna suka tashi da ake ce musu al-ghurrul muhajjalin goshinsu na haske da dukan guraben alwallarsu suna yana haske da ka ga mutum da guraben alwallarsu suna haske ga haske na goshi na huska da wannan al'umma ne da sarki to wa su sa tashi da irin wannan sifar an ce za a ara ma munafukai irin wannan sifar su ma munafukai za su tashi haka in sun tashi an sai yana gana da umma shi ta ce a ina ai munafukai ne sun canza saboda ya sa to tun haka ne da abin nasu kenan da na baki da sai halaka su tabbata gare su ko dai wani wannan da an yi wata fata ne da wasu sarrafan da wannan wasu masu ka ce a wannan lakin akwai wata riwaya da ta zo da alif fala yuzadanna rijalun an hauji kama yuzadul ba'id hatta wannan ba an kore ba an su mazaje amma wannan shine inganci wannan ruwa ta cewa lalle za a kore wa su warawa anasun radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala faman ragiba an sunnati fa laysa minni an karbo daga Anas ibn Malik ya dawo tabbata gare shi cewa annabi ya da musu Allah tabbata gare shi yace faman ragiba an sunnati wanda ya ki ya kauda kai daga barin sunnata fa laysa minni wannan bai daga ciki na ma'ana bai tare da ni bai tare da shi zai musu wannan kamar da aka sani ne cikin wayansu ne wanda suka zo suke suka suke suna tambaya ibada annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun ji gashi Allah ya yi mai baiwa mai yawa inna fatahna inna fatahna laka fatahan mubina ya zakira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa thumma nifatu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza da shi da irin alkawalla irin alherai da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi suka suna so su ji wai irin ibadan da annabi sallallahu alaihi yake suka zo suna tambayan mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa kuma da mu'mini sai suka yi kamar sun karantar da ibada suna ganin amma ma za su iya yin abin da yi wannan sai daga cikin su yace an da su uku ne wani yace ni shi zai ba zai sake yin arme ba zai dandace kanshi ba zai sake arme ba wani yace ba zai sake cin abinci ba da rana kawai a da'ima azumi wani yace ba zai sake yin kwana ba da annabi sallallahu alaihi ya kira yanda ya saba da bai cewa wani ya ce kaza kai ka ce wani sifar da yanda ya saba sai cewa wa balu afwani ne ya san wata wa an su mutane dama irin wannan magana da zai ta da kowa zai tattara mutane hudu ba yasa wa an su mutane suke cewa kaza suke cewa kaza to ana suna shi Allah ne ni ne ni na ci ku tsoron Allah amma ga shi irin yadda nake ina kwa ina bacci ina tashi ina harbe ina a ibara irin duk irin yadda ana suna yake yadda rayuwar shi suna da shi suke yace ba bar rage ba an sunnati fa laysa min wala shi ne tabarki na wanda yace zai kauda kai daga barin sunna ta to bai tare da shi ko abin da ake nema duka gwaninta mutum ya tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umman da har kamar yadda yanzu cikin don dogon hadisi annabi musa alaihi salam ya ga farala da yawa ga al'umma wata al'umma yace na ga wasu al'umma ana ce musu ammaduna masu yawan godiyar Allah ne yace Allah ya sanya wannan cikin al'umma shakka ai wannan al'umma annabi Muhammad yace na ga al'umma masu kaza masu kaza a sa cikin al'umma shi ce ai wannan al'umma annabi yake zanawa yake zana irin diyan da ga al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi da Allah ya mutu mara iyaka karshe sai ta to kai to shi ma sa shi cikin al'umman nan ta annabi shi kanshi yana cikin kullun azam manya manyan manzari yana fama yana kokarin a sa shi cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad tamanna kadimullahi law kana wahidan min ummati khayrun khalqi zaka maqalu in shehu ke cewa gashi nan mai zance da Allah annabi Musa alaihi salam yana gurin ina ma ce yana cikin al'umma annabi Muhammad ce wannan fadarsa ce aka ce fa khudh ma atika kun min shakirin ya kai musa ka rike abin da muka baka kuma ka kasance cikin masu godiya sai ba mun ba gaiwa to wannan abin da ake nema a tashi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi hadari ne babba duk wani abin da kai yanci in mutum yayi shi ba ya tashi ba da zai cikin al'umma wato gaskiya abu ne daban su kuma Annabi sallallahu alaihi irin wannan ababe da yawa irin wannan yana cikin su man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana falaysa falaysa minna duk wanda zai tausayin kyarin daga cikin mu zai girma babba to zai tare da mu shi ma da abin tsoro ne duka wannan Allah ya kiyaye. Wakala, man adkhala fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddu. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shigar da wani abu cikin lamarin mu ana niyyar cikin addini ma laysa minhu abin da ke ba daga cikin addini yake ba fa huwa raddu. To shi mayarwa ne Allah bai karba ba. Da abin da za ka shigar da shi cikin addini malama suka ce abin da bai da asali a cikin addini kai kirkiro wani abu cikin addini wanda bai da asali kamar yanzu abin da muke zance ɗazu na wanda mutumin da ya tambayi imam malik cewa shi yana so zai ɗauke harami tun daga masallaci addini annabi su sami yama mutane ya haɗa mutane miƙati shi ne zuru ɗolefa ga inda ake doka sai ka ce a ni tun daga can zai doka kaga wannan ma laisa minu ba daga cikin addini ke ba ka da wata hujja a kai irin wannan ne in kai Allah bai so sallolin nan wanda Allah ya iyakan samu sallah kaza ce ake sallah azhar raka hudu ce yace kai gudu bari yin takwas ai to kai kai ban kai banza kai mai karfi kai sallah asuba guda raka biyu kawai kai kai sama kada to irin wannan ba ka da dalili hatta da tasbihi akwai baya baya kai na hadisin da yazo na narkon da abinda wa'anda suke zo ranar tashi kiyama wani wanda suke tasbihin nan da aka ajiye za a rika yi talatin da uku bayan sallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku wa'ansu wani wani wani rikin ɗari uku ɗari uku uku to abun ba kyau saboda ya talatin da uku aka annan salam talatin da uku ya ce ka tsaya talatin da uku shi wani ke ɗari uku irin wani abubuwan da yake da adadi a ce kaza ake so amma kiyayewa da abubuwan da kuma ke farala ce babi ne wanda ke Allah ya buɗa shi na ayyukan alheri na taɗawuri misali ko azumin ne ko sallah duk lokacin da ya halitta ka yi sallah za ka yi sallah ya ƙarhinka ka sha sallah ta yi tsawo inda kake so inda ba jama'a kake kake sha ba wannan abin da kake iya kai alheri ne kawai ka kuma yana da asali a cikin addini in ka diba yana da asali a cikin addini wannan ko to sai ka yi ba bida abu amma ba kawai ko a rike mutum ko komi saboda san rai kawai sai ku diba mutane suna zikiri ku wannan ya bida ah zikiri bida asali cikin addini ne tawa'an a taru a yi a daga murya a hidda wani lissahi wani adabi duka bai da asali ne a cikin addini in ho bai da asali a cikin addini ne bida to duka wannan suna da ana da asali a cikin alqur'ani yana asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba shi ne ake ma ba bida abin da ake bid'a abin da bai da asali a cikin addini a ce ma je ka samo inda ka samo ka nuna mana inda ka samo wannan me hujja ka me dalilin ka da akan ai wannan babu wannan shine ake ma bid'a man ba wai bid'an ka dauke ta a zahirin lafazin ta ba na na luga in ka dauka a zahirin ma'anar ta na luga abinda abinda ke sabo kun ma kuntu bid'a min rasul ba ni ne harkon manzani ba an yi wasu manzani yani ba bid'a bane ba a akwai in haka ne komi ma duk abin da yake kenan ba lokacin ba zamanin a nan ba shi ma bida ne to wannan kai komi ma bida kai ma bida ne kai kanka ma bida ne babu kai zamanin a nan to shi kenan sai ka ce a to a ba wannan bane ba sai abin da ka ka zabe ka zaba abin da wa'ancan suke da in soke su in ce musu yan bid'a abin da suke bid'a ne wannan ba gaskiya bane ba ba adalci bane ورأى ابن عدي أبي رافع أنا أبي أبو رافع ابن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو دغه ما يشنسا رضاله ثبت غير شان النبي صلى الله عليه وسلم دغه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غير شي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أوفين أحد لا أولتين أحدكم متكئا على أريكتي kar ɗayan ku ya saki in same shi yana kishin gida kan gadansa ya fi amru min amri wani horo umarni ya zo mishi daga umarni na mimma amartu bihi daga cikin abin da na yi umarni da shi auna haitu an hukuku na hani daga daga barin shi fa yaqulu mutumin ne yace la adri a ni ho ban san wannan ba a kawo mu hadisin Anas ga yanda Annabi yake ga yanda Anas yace an yi ko ka a yi kace a kai baka san wannan ba ma wajanna fi kitabillahi tabana kace a mu kawai abinda wannan magana ban ganta cikin littafin Allah abinda muka samu cikin alkur'ani shi zan bi to annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kar ɗayan ku suke in same shi haka a za da shi ci hadisi mai gida a cikin riwaya wannan riwaya ta Abu Rafi kenan a ku cikin riwaya ta Miqdar Allah ta bata gare shi ya ƙara ala wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama ma harrama Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara abinda ma'aikin Allah sallallahu ya haramta kamar abinda Allah ne ya haramta abinda Annabi sallallahu ya haramta shine abinda Allah ta bada da haramta saboda ma ta kuma rasul ma ta kuma rasul fa fuzu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi shi ga Allah ma na hakun fanta abinda ya hana ku ku hannu ka gani wa ma yantiku an hawa in wa illa wahyi wa annabi baya magana sirri abinda ya wata abinda ya hudi Allah ne ya hudi to an waye gari an sama su mutane wai ka su Qur'ani ba kawai sai abin da Qur'ani yace to wani Qur'ani ne kake da wanda wanda kuma wai zai ce ma kai ka aje magana ma aji sunan in dai ka rike Qur'ani su za ka rike za ka kowa ko da magana ne su sunan saboda Qur'ani yace ka rike magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam wa shi'a bi kitabin shi fi fi katishu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin an zo mai da wani abin rubutu a kan wata kafada lokacin abubuwan takardun ba su babu ma takardu abin ana rubutu da bisa kan hata tabarewa hata akuya hata koko wani kashi to haka an zo an yi rubutu bisa kan kafada ko ta wani wata dabba haka an yi rubutu an zo ma kisan da wani rubutu ana sunan ke cewa kafa bi qaumin humqan aw qala dalalan an yargabu amma ja'a bihi nabiyuhum ila ghairi nabiyyi ya ishi mutane wawanci ko kwata wai su bar abin da annabin su ya zo musu da shi zuwa abin da ba zuwa wani abin da ba na annabin su ba abu kitabi na gairi kitabi ko ko su bar littafin annabin su su koma zuwa wani littafi wanda ba nasu ba wannan shi ma an ce ya zo da waya da yawa ba an su sana umar ne ya zo da wani abu zai karanta mu a gidan sun daga a saura wani su ce aisha shi ƙorumi ne kowa sun ce wani wannan masafai da yawa an ce sun zo da wani abu haka su gura ma ki sallallahu alaihi wasallam irin abubuwan da a taura ta kumfa an yi sallallahu ke cewa yi a wannan amma shi kuma hadisi mana cewa wallahi da annabi Musa alaihi salam ya zo da ba abin da zai wadata shi ba abin da zai yi sai bin tafarki na ba abin da zai yi shi ma sai dai bin lam yasahu illa tibai da annabi Musa zai zo da ba abin da zai sai sai ya ta kawai to ko yanzu kuna neman karanta wani tayi wannan shine shugaban annawa da manzani baki daya shine wanda Allah ya fito akan kowa shine Allah ya san kan mai da littafin da ya kowane littafi to wanzu me za ka nema ka sama cikin abin da wani shi babu shi cikin litan shi na annabi sallallahu alaihi ya ishi mutane wawanci a ce muta a ce kai kana neman wani abu daban cikin wani wani tahin wa'an kabar na naku dan ma mai annabi sallallahu kai ya nuna ma mutane inda ya saba tawazu ne ce yace ku bar annabi ku bar ni ku tai wajen wani wani annabi ake mutane su bar annabinsu ya ishi mutane wawanci ake sun bar annabinsu zuwa abinda wani annabi ya zo da shi فنزلت haka sai wannan aya ta sauka a wani lokaci mu anna anzalna alayka alkitaba fulani shin bai ishe su bai ishe su ba cewa mu mun sabkan musu da littafi gashi na ana karanta mu isa wani alqur'ani bai ishe su ba alaya wa kana sallallahu alaihi wasallam aka annabi ya da mutane tabbata gare shi cewa halakal mutanasihuna almutanasihuna masu son su zurfafa masu mubalaga cikin lamar cikin lamarra masu san kai sai ka zurfawa ka huce gona da aiki wannan sun halaka shi ne tsaya inda aka aji shi abinda annabi sallallahu dukan ya so ya koya mana gani ka fi gani ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je magana abubakar siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar da ta mutane a gare shi yace lasu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amirtu inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azir yace ba ni bin zamo mai barin wani abu ba wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata shi sai na yi shi duk wani abin da na sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba sai na yi shi ya ce ina tsoron in na bar abin da annabi sallallahu alaihi yake yi in na bar horon annabi sallallahu an ajiga in karkata ina gudun in na bari kawai gani ke ga abin da annabi sallallahu alaihi yake aiko to daga hafin yi shi ba kawai na san na halaka shine karkatan mutum in gushe in bar hanya ta gaskiya kuma wannan wanda ya kokarin wanda ya kokarin barin hanya ne sun ko da kuma ya bar man taraka tariqa a cikin dafa don da bar hanya to ya bata ga hanya na cikin kai ka to babu wani tafarki sai tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yanda muke karanta wannan tafi Imam Shafi'i na cewa kawai babu wani abin da za a yi dangance da suna da sun ko sai biya daga mutum ya yi sake wasa ma mutum ya yi to zai gane kurashi ina ida ma ina kawo kisan nan ta wanda Abu Hurairah ke wada hadisi na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya zo cikin mutanen suka zo gabanin yana tahiya yana cikin kayan shi kaya ne sun masu kyau suke sai yana tamaka yana samun kuma Allah bai san masu girman kai Allah bai san inna lillahi wa kullu mukhtalifu Allah bai san mutum mai alfahari tamaka mai shi da kai mutumin ne yana ta yana tamaka shi ya sanya kaya masu kyau masu yana ganin da burgewa kawai sai kasa ta kama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya gushe bai ya sai sharshar yana yin kasa kasa na jan shi har tashin kiyama wani matashi nan yana jin abu hurera yana hudu hadisi wannan dan izini sai ce abu hurera haka ne mutum yake yi wai sai tashi zai gwada irin ta yadda mutum yake wai haka ne yake yi ya wadda ya san lokacin da ya rip ya wadda ba aka ce ka da ya takarta ya kinjin kyasu diya ya kariri abu hurera sai irin namu da hausa suke ce allah kara ya ce sai ma yake cewa abu da sai yi Allah sa ma duk hancin ka da huska ka duk gumi Allahumma ala ala wuce shi wa min kharai ina faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana kana wasa ka ka tashi haka zaka nuna ba ka wanda zai zai wasa da tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta abin da ake so mutum ya kokarin iyayin shi iya iya shi ya koyi annabi duk abin da ake yi nan yaya ne a nabi sallallahu alaihi ai shine shi sa ake karatu da ake yi in ba ai karatun ba in ba a zuwa inda ake faɗi ba a sani ba to da ake zuwa inda ake faɗi da ake tambaya in mutum zai iya duk abin da ma za ka yi ka tambaya wai abin nan da za ka yi me hanya ta annabi sallallahu alaihi a ciki babu abin da annabi bai nuna mana ba da yanda ake sai mutum in mutum yi wannan sai sai mutum ya dace ko a mutum tun da mun samu gata irin wannan alaihi salam babu wani alheri abin da ke alheri ne gare mu wannan bai bayyana mu shi ba bai bayyana al'umma shi saboda yanda yake bil mu'mina ra'ufur rahim da garja kun rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaikum harisun alaikum me kwadayin alheri ne a gare ku to duk wani alheri ne alaihi ya tara mu shi ya aje bai Allah sa mu dace nan zamu dakata an Allah kin fadi na gaba sai tashi babi na biyu wanda shi ko yana bayani cikin lazimta soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu dace da namu sallallahu alaihi wasallam da fasi da abu da kafi da matawa nasu nasu na tsara dina ta da musulmi wala ne da kudin ta da ana rubuta da shi da